من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الأصول سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin al'usul al-thalatha zai zama karatu na nawa na bakwai za mu tashi a cikin dai bayanin adilla akan wa'ancan anwa na ibada mu tashi inda malam yake cewa wa dalilun raghbati wa rahbati wal khushu an yi shi
قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات eh shine ai wa dalilun raghbati wa rahbati wal khushu qawluhu ta'ala na'am ala ali بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى والد- ودليل الرغبة والرهبة والخشوع wal khushu'i والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين na'am malam yace wa dalilun raghbati wa rahbati wal khushu' dalili akan raghba wato kwaɗayin lada a gurin Allah yayin ibada warrahba da kuma arrahbatu tsoron azabar Allah a lokacin ibada wal khushu' da ƙanƙantar da kai a cikin ibada ina ukun abin da yasa ya haɗa su duka suna da alaƙa da ibada lokacin da kake cikin yin wata ibada muayyana ma'ana yanzu in aka ce arrahbatu kwaɗayin lada shi ma an raja'u kwaɗayin lada ne fata da ƙauna ta samun wani abu to an raja'u kwaɗayi ne mutulakai sakakken kwaɗayin lada a gurin allah subhanahu wa ta'ala yi samma raja'a an gane ko amma aka ce an ragbatu kwaɗayin lada a cikin wata ibada mu'ayyana kenan an raja'u a ammumin an ragba war ragbatu akhas an gane ko kenan الرغبة مخصوصة بالعبادة العينية التي كنت في أثناءها wadda kake cikin yin ibadar kana sallah ka samu ragba cikin sallarka lokacin da kake karatun qur'ani kana da ragba cikin karatunka a lokacin da za ka yi sadaka akwai ragba a cikin sadakarka wa halun majar mafhum ar-rahba tsoron azaba kaga al-khawfu ma ai tsoro ne al-khashiyatu tsoro ne amma arrahbatu tsoro a cikin wata ibada muayyana ita ma kana tsoron kar a zo aikin nan naka bai karbo ba kana tsoron mawani da za su iya gittowa su bata maka aikinka da akwai ibadar da ta cika sharuɗa kayi sallan nan akan lokaci kayi ta da alwal kayi ta dan al kayi kaza amma kana tsoron ka a samu wani mani'i da zai shiga tsakanin sallar da ubangijinka to kaga wannan arrahbatu kenan tsoron azabar Allah ta'ala a cikin ibada ba wai cikin saban Allah cikin saban Allah dole damun ka ji tsoron azabar Allah a cikin ibadan ma shi yasa Allah ta'ala ce walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un suna ibada suna jin tsoron Allah Nana Aisha ta ɗauka mazinata da masu sata da ta tambayi annabi sallallahu alaihi annabi ya ce ba su ake nufi ba mutumin da zai yi sallah ya azumi ya aikin alkhairi amma yana tsoron kar a zo ba a karba ba saboda wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu an fahimci wannan wal khushu' da kankantar da kai kankantar da kai a cikin ibada wa muayyana ba kamar a ce al khudu' ba aka ce al khudu' kankantar da kai mutlaq ka kankantar da kai ga Allah kana neman lada a gurin shi kana tsoron azabar shi amma alkhushu'u kankantar da kai a cikin wato ainihin ibada shi yasa yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un fi salatihim khashi'un suna khushu'i a cikin sallar su ana buƙatar duk wata ibada da za ka yi a samu khushu'i a cikinta kar kana yin ibadar da ganin cewa kai wani abu ne kai wani ne a'a kana yin ibadar nan da nuna cewa kai ba komai ba qauluhu ta'ala dalili akan wa'innan nau'ukan guda uku na ibada Allah ce innahum kanu yusari'una fil khairati annabi zakariya da shi da iyalan shi wato da matar shi da ainihin ɗan shi yahya da nana maryamu da ta shiga cikin wanda yake kula da su sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi rige-rige suke kar wani ya wuce su ƙoƙarin ganin kafi kowa kake a cikin ibada ba cikin abin da ya shafi rayuwa ba karka dinga gasan neman duniya da wani karka dinga gasan tara kuɗi da wani amma ka yi gasa gurin kaga kafuwa na ilimi ka yi gasa da wani gurin kaga kafi shi yawan ibada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat ina fata an gane to innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna rige-rige gurin ayyuka na alkhairi gurin ibada wa yad'unana raghaban wa rahaba kuma suna bauta mana ragaban cikin kwaɗayin lada wa rahaban da tsoron azabar Allah a dai cikin ibadar kamar yadda muka yi bayani wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankantar da kai gare mu a lokacin da suke ibada Allah ya samu na cikin su na'am
ودليل, ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الخشية دليل أكن الخشية وتؤنهم جن صورو جن صورو شين دي كمرة أتي الخوف فأما سيدي الخشية أعم من الخوف نجا أبايا من جبايا in an ce alkhawfu mujarradin tsoro tsoron abin da kan iya faruwa da kai tsoron abin da kan iya faruwa da kai in ka sa rigar sanyi ana sanyi tsoron kada masassara ta kama ka kan ana ruwa ka ɗauki lema bazara tsoron kan ruwa ya jirge ka tsoron abin da zai iya faruwa nan gaba amma alkhashiyatu fa tsoron azabar Allah ai nan gaba ne za ta zo ko kenan a khassu alkhashiya tsoro ne wanda yake da alaka da ainihin a tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala amma alkhawfu da tsoron Allah da tsoron duk abin da zai iya cutar da kai duka ya shiga ciki to da yadda aka yi itilakan tsoron Allah a cikin ibada ana nufin alkhashiya ana nufin tsoro na azabar Allah wanda babu mai iya sarrafa ta ko fuskantar da ita ga wani sai Allah to karka ji tsoron wani abu na azaba ko taɓewa zai same ka don kaƙi bin wani wanda yake ba mabiyin Allah ba to ka ji tsoron wannan azabar daga Allah ne idan ka saba mushi to amma in an ce alkhawfu kawai ya shiga cikin wato ainihin tsoron koma mai annabi Musa san da saharatu fir'auna suka jajjefar da sandunan su da igiyoyin su suka yi mai sihiri na takhayyili idan shi sai yake ganin kamar macizai ne suna juyawa Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa sai ya ji tsoro a ran shi amma sai ya ɓoye tsoron bai bayyana ba kaga tsoro a gurin ai tsoron wani abu ne da ya ga kamar zai cutar da shi to amma an ce alkhashiyatu tsoron azabar Allah to dalili akan cewa tsoron Allah ta'ala na ibada tsoro na neman tsari daga azaba Allah kaɗai ake mawa Allah ce fala takhshawhum kar ku ji tsoron su su wa'annan kafiran wakhshawni ku ji tsoro na ni kaɗai kar ku ji tsoron sauran mutane ku ji tsorona ni kadai in ji Allah subhanahu wa ta'ala kaga yayi daidai da can da yace fala ta khafu wa khafuni in kuntum mu'minin wa dalilul inaba dalilin wato al inabatu tuba komawa zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ku mai da al'amuranku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa aslimu lahu kuma ku miƙa wuya gare shi Allah kaɗai ake ina ba zuwa gare shi Allah kaɗai ake ina ba zuwa gare shi ake tuba ake mai da al'amura zuwa gare shi wata battal ilaihi tabtila ka tsinke ka da duk wanda yake makiyin Allah ne ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko me zai faru ka gyara tsakaninka da Allah ko da za ka ɓata ma wani ko da wani zai ji haushinka ko da za ku yi gaba da wani ko da wani zai azabtar da kai kai dai ka yadda da alkawarin da Allah ya yi maka ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah al'aya zuwa dai ƙarshen aya na'am
ودليل, ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله
وقوله يسوى أنبكم وأوكي ودليل الاستعاذة ne? na'am hada da ودليل istighatha da karfi الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس ودليل الاستعانة قوله تعالى الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم na'am wajen isti'aza din sa kul a'udhu bi rabbil falaq ko
برب الناس wa bi rabb wa kul a'udhu bi rabbin nas na'am nan ya kawo bi kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas haka ya kawo kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas Mm. la yadur na'am wa dalilul isti'ana dalilin isti'ana neman taimako kafin mu je zuwa ga dalilin nan nau'ukan guda uku alisti'anatu alisti'azatu alistighatha dukkan su akwai bambanci kowanne da matsayin shi alisti'ana neman taimako alisti'aza neman tsari al-istighatha neman agaji da aka ce al-isti'anatu neman taimako neman taimakon Allah akan wani abu kana so ka samu wani abu na matlubat almarjuwa abubuwan da kake fatan ka samu na s- na lada na na'imul muqim na aljanna na kaza to ka nemi taimakon Allah wurin samun wannan ta hanyar aikata abin da Allah yake so da nisantar abin da yake ya hana wannan isti'ana kenan neman taimako abin da zai taimake ka don samun wani abu to istighatha isti'adha shi kuma neman tsari kana neman tsarin Allah ta'ala daga wani abu da zai cutar da kai ku gane bambanci isti'ana neman taimako don samun wani abu da kake so isti'aza neman tsari zamu iya cewa neman taimako shi ma domin kariya samun kariya daga abin da kake tsoro daga abin da kake wato ainihin shakka kake dautin a kan shi shi kuma alistighatha neman agaji akan wani abu da ka shiga ciki na fitina wani abu da ka shiga ciki na ka kasa jure shi to sai ka nemi agajin Allah ya agaza maka akan shi wato suna da bambanci junansu isti'ana neman taimako gurin samun matsalub isti'aza neman tsari gurin kariya daga almahdur sai kuma al- al-istighatha neman agaji domin kubuta daga wani abu da ka riga ka shiga ciki na tashin hankali na fitina da sauransu an gane wannan bari mu ji dalilan qauluhu ta'ala dalilul isti'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kai kadai muke bauta ya ubangiji kuma gare ka muke neman taimako nan an yi taqdimul ma'mul ala al'amil taqdimul ma'mul ala al'amil asli na'buduka wa nasta'inu bika amma sai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda taqdimul ma'mul ala al'amil yufidu al-hasr inda ga an gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar da shi to an kulle magana maganan na da nauyi tana da ƙarfi an tattare ta a gurin wani abu ba zai iya shiga ciki ba taqdimu ma haqquhu ta'khir kaga me kon ya ce muna bauta maka kuma muna neman taimakonka cewa muna bauta maka kuma muna neman taimakonka bai hana wani ya shiga ciki ba amma iyyaka na'budu kai kadai muke bauta mawa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako daga gare ka kaga anan babu wanda ya isa ya shiga ciki Allah ne shi kadai to fa'idar sanin wannan ka'idar kenan iyyaka na'budu kaka ce muna bauta gare ka wa iyyaka nasta'in kuma muna neman taimako daga gare ka sai ka yi amfani da lafazin da zai nuna hasir a hausar takama iyyaka na'budu gare ka kai kadai muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma da kai kadai muke neman taimako daga gare ka kadai muke neman taimako kaga fa'idar cewa isti'ana din tana cikin ibada tunda da ba a tasrifin wani nau'i daga cikin anwa'ul ibada zuwa ga wani Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako nan kuma akwai wato ainihin goya ataful khas alal am domin al'ibada ta kumshi isti'ana ko kuma sai ya kawo isti'ana daban to duk inda kaga an kawo lafazi gamamme sai aka kawo wani jinsi na lafazin aka keɓance shi to yana nuna ma'ana ta ihtimam kulawa da aka bada ga wannan maksusun iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako wal isti'anatu min anwa'il yash anwa'il ibada amma sai ya keɓance ta wannan ke nuna mahimmancin isti'ana a cikin ibada domin idan baka isti'ana daga Allah cikin ibada ka tabewa za ka yi tun da ai ibada ta ka ita za ta tseratar da kai wa'lamu annahu lan yunji ahadun minkum wa'lamu annahu lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani cewa babu wani wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna a cikin ku sabai suka ce wala anta ya rasulallah har da kai ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce walau ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl ko ni aiki na ba zai kai ni aljanna ba sai in Allah ya lullube ni da wata rahma ta shi da falalar shi to fa'idar isti'ana din kenan neman taimakon Allah gurin biyan bukatunka gurin samun abin da kake nema haka cikin ibada ka sa isti'ana a ciki ba wanda zai iya datar da kai zuwa ga yin ibada mustaqima ka yin ibada wadda take mukhlasa ka yi ibada wadda take akwai mutaba a cikin ta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'in wa fil hadithi ya zo a cikin hadithi hadithu man Abdullah ibn Abbas inda inda Tirmidhi وقال حديث حسن ما رقم الحديث في الأربعين تسعة عشر حديث التاسعة عشرة حديث التاسعة عشرة إذا استعنت فاستعن بالله إذا ذاك نيمو تيمكو كنيمو تيمكو عن الله كنيمو تيمكو دقى الله سبحانه وتعالى شي كأي ورن بيان بكاتنك to sai dai neman taimako cikin abin da wani yana iya yi kamar da muka sha bayani wannan babu laifi amma neman taimako cikin abin da babu mai iya yi sai Allah al-isti'anatu fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah shirkun ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba cikin abin da babu mai iya yi sai Allah wannan shine shirka kamar masu zuwa ga kaburbura suna neman wani taimako daga gare su ko wanda yake ya mutu ana kama sunan shi ko wani ga'ibi ko da yana raye amma baya kusa sai ka kama sunan shi wani ka taimaka min kai kaza kaza kaza yanda kake nashidi yanda kake ibada kake bautar Allah ka zo kana ainihin wato wato kama sunan wani kana maimaitawa don ya biya ma bukatarka to kaga wannan kafirci ne domin bai ma ji ka ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya kira abin da cewa shirka ne al-isti'anatu bi ghairillah fima la ya ƙadiru alaihi illallah amma mai komin kaza da allah ranta min kaza ɗan taimake ne da kaza cikin abubuwan da mutane suke yi a tsakanin su wannan babu laifi har ana zargin wanda baya yi ma wa yamna'una al-ma'una ko irin wannan taimako na yau da gobe wannan babu laifi amma abin da yake ya shafi ibada abin da yake haƙƙin allah shi kaɗai shine ake nufin isti'ana akan shi laifi ne amma kuma akwai masu kamalu tauhid wanda hatta wanda ya halatta ma sukan ɗan yi wato baya-baya da shi kamar sahabban da aka ba da labarin cewa ko bulalar ɗayansu ta faɗi yana saman abin hawa baya cewa da allah mai komu sai dai ya sauko ya ɗauka da kanshi wannan kuma wani matsayi ne na daban amma asali ya halatta ka ce mutum ya taimaka ma da kaza da sauransu dalilin isti'aza qauluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya gurin fassara yana na ga tarjama bata sha muku kai ba dama sai ka ji ana kuskure qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari daga ubangijin safiya Mm, wannan kuskure domin isti'aza tana da wato ainihin rukunai akwai almusta'azu bihi akwai almusta'azu anhu ko akwai kuma lafazin da aka yi amfani da shi gurin al-isti'aza din akwai almusta'izu mai neman tsaro to qul a'udhu bi rabbil falaq rabbul falaq shi musta'azu bihi ne ko musta'azu anhu musta'adu bi musta'azu bihi ma'anar musta'azu bihi wanda ake neman taimako da shi abin neman taimako ko abin neman tsari afuwa almusta'azu anhu wanda ake neman tsari daga gare shi idan ka ce kul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari daga ubangijin safiya musta'adu daga kamar da shi musta'azu anhu wanda almusta'azu anhu shine min sharri ma khalaqa ko haka kul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi wannan duka almusta'azu bihi ne min sharril waswasil khannas shine almusta'adhu anhu to daga gurin fassara cewa za ka yi ka ce ina neman tsari da ubangijin safiya shine nake neman tsarin shi da ya kare ni daga min sharri ma khalaqa ya kare ni daga abin da ya halitta kaga isti'aza neman tsari cikin abin da yake sharri ko kar sharrin ya zo gare ka sai ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala ya kare ka daga wannan sharrin wa dalilul istighath wa qul a'udhu bi rabbin nas ko da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wannan wadih alaysa kadhalik wa dalilul istighatha dalilin neman agaji shi kuma in ka shiga cikin damuwa kana son a fiddo ka ka shiga cikin kangi kana so a taimake ka Allah ta'ala kadai za ka roƙa amman yujibul mudarra idza da'a yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah ya ahlak abun yana da alaka da ilahiyya babu wanda ya isa ya amsa mu wanda ya shiga cikin kunci da damuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi kaza yayi kaza sai ce to akwai wani abun bauta ne in ba Allah ba babu to tunda babu wani abun bauta na gaskiya in ba Allah ba babu wanda ya kamata ka kira lokacin damuwa sai Allah har mushrikai sun shiga damuwa suna roƙon Allah ne shi kadai suna mantawa da lata da uzza da manata da hubal facali suke yi da su in ba al- mushrikai wanda suke na zamani ba su ne su in sun shiga damuwan ma sun fi kankame gumakansu da waliyansu fiye da yadda suke rike Allah wanda zai ce in ka shiga damuwa ka kira sunan shi in ka yi tuntuɓe ka kira sunan shi wannan shirka ce al'azam akwai shirkul akbar to wannan al'azam ce Allah ya kyauta qauluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum a lokacin badr ko a lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ubangijinku ya agaza muku lokacin da aka je yaki kaga an shiga cikin wani yanayi sai aka nemi taimakon Allah sai Allah ya taimaka ya sauko da rundunar mala'iku don zukatan muminai ya kwa- su kwanta su samu natsuwa na ga ai bayanin ya fito ko sai mu bar shi haka insha Allah Yawwa. Kar- na'am kuma duka aya ɗaya ne da hujjar take a cikin suratul an'am falikul isbat inna allaha falikun alhabi wan nawa Allah shi yake halitta ta ainihin kwaya alhab kwaya abinci kenan wan nawa da duk abin da yake da kamar kwallo haka a cikin shi kamar su dabino su rumma duka Allah shi yake halitta su sai ce falikul isbah Allah shi ke tsage safiya za ka sai ake fassara alfalak da safiya Ah, falak kuma ana iya fassara shi da yin halitta zaka dan an fassara shi da halitta rabbil falak ubangijin halitta mai yin halitta kenan babu ne sai zama rabbu da ma'anar sahib ce sahibul bait ma'abucin gida to rabbul falak in an fassara da halitta ma'abucin yin halitta